الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب البول في الماء الدائم باب yin bawali a cikin ruwa wanda yake zamananne
حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمزه العربه حدثه انه سمع ابا هريره wato abdurrahman ibn humus al-araj ya yi masa hadisi cewa ya ji aba huraira wannan hadisin Sababul ma'id da'im.
eh ai shi din ne dai shi din ne nusa ce haka. Mhm. nusa ce haka akwai babul bawl fil ma'i da'imi ita ce nusar ibnu asakir da asili a asili shi ta salata buru fil ma'i da'imi Ehem. wato hadisin ya zo da ɗaya daga cikin mafi ingantun isnadai na abu huraira huraira shine abu zinadi anil a'araji an abi hurairata ya ya ji aba huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi نعم يقول yana cewa انه سمع رسول الله صلى الله annabi عليه ya ji manzo Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam yana cewa
نحن الاخرون السابقون mu ne na ƙarshe a zuwa duniyan nan da al'ummu sun gabace mu al'umma annabi nuhu ta riga mu al'umma annabi ibrahim ta riga mu al'umma annabi musa ka al'umma annabi isa ta riga mu zuwa duniyan da amma kuma a lahira mu ke kan gaba a ranar lahira to mu ne muke kan gaba
وباسناده قال kuma dai da isnadin wannan hadisin kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يبولن احدكم في الماء الدائم ba daidai ba ne ɗayan ku ya bauli a ruwan da yake zaunanne ruwa wanda yake zaunanne ba daidai ba ne wani ya bauli a cikinsa a wato shafi'awa suka ce in dai ruwan daman bai kai kulla biyu ba ai ana najasa na shiga masa ya zamo najasa ko da bai jirkita ba a wajen shafi'awa amma malikawa suka ce a'a wannan ba wai don ruwan zai najastu ba ne don wasu dalilai ne da yawa domin su a wajen su ruwa ba najastuwa sai ya jirkita ko kaɗan ne ko mai yawa a zaune yake ko mai ah, ko yana gudana to الذي لا يجري ah, wanda baya gudana ثم يغتسل فيه sannan ya ce zai wanka a cikinsa
باب اذا wato وجد على wannan hadisin an ruwaito shi da lafuzza da yawa yanda za a ga ibnu hajar al-asqalani ya faɗakar akan haka a littafin nan nasa bulugul marami نعم akwai wannan ruwayar sun mai ga tasirfi sannan ya ce zai wanka a cikinsa akwai ruwayar wala ya ga tasilfihi akwai ruwayar wala ya ga tasilminhu wala ya ga tasilminhu ruwayar abu dawo da kenan ko to babu Babu- hadisin muslim da abu dawo da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah duk sun ruwaito shi shi yasa hadisi ne da za a iya cewa rawahu sittatu duk masu littattafan nan shida sun ruwaito shi to
باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذرا mm, babin idan mutum yana sallah sai aka jefa najasa a bayansa Au- Iza ulkiya ala zaharil musalli kazarun Qazarun.
idan aka jefa kazanta najasa a baya mai sallah kazarun din na ibul fa'ilin ulkiya ne نعم أو جيفته ko mushe aka jefa masa mushe لم تفسد عليه صلاته don an masa haka sallarsa ba za a ce ta ɓaci ba
وكان ابن عمر ablan umar ya kasance إذا رأى في صوبه دما idan wato wannan hadisin wannan mu- mu- hadisin nan mawqufi buhari ya kawo shi mu'allaki dan bai faɗi farkon isnadin ba sai dai ya kawo shi da sigatul jazmi hadisin ibnu abi shaybata ya ruwaito shi a littafinsa wato malamin shi buharin a ablam ibn abi shaybata shine abubakar ibn abi shaybata ya ruwaito shi a musannafinsa da isnadi ingantacce ablam umar ya kasance idan ya ga jini a tufafinsa وهو يصلي alhali yana cikin sallah وضعه sai ya ajiye tufafin ووضع في ya ci صلاته gaba da sallarsa ba a faɗi cewa sai ya sake sallah ba Ah, amma shafi'awa da hanabilawa sun tafi akan cewa za a sake sallah a wajen su wani yana sallah ya gano cewa akwai najasa a tufafinsa to sai ya sake sallar ya a da gaba ya cika sallar amma da gaba ya sake ta imam malik ko shi ya ce idan da sauran wakaci to ya sake ta amma ba sauran wakaci shi kenan ba magana ya sake ta
وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي صوبه دم
sayidu musayyib da shi da amiru sha'abi sun fada wanda wannan hadisin makadu'i hadisin da iyakarsa tabi'ai abdurrazzaki ya ruwaito shi a musannaf da isnadi cikakke hakanan sa'id ibn mansurin ya ruwaito shi da isnadi cikakke hakanan ibn abi shaybata sun ruwaito hadisan nan da isnadai daban-daban a cewa su bi suka ce idan mutum ya yi sallah alhali akwai jini a tufafinsa أو جنابته ko akwai maniyi wato gurbin janaba wato wannan majazi ne
أو لغير القبلة ko ya sallah ba ga alƙibla ba أو تيمم ko ya taimama فصلى ya yi sallah ثم أدرك الماء في وقته sannan ya riski ruwa alhali wakacin sallah ma bai riga ya fita ba لا يعيد to ba a cewa sai ya sake sallar a wayannan halayen guda hudu da yadda yake ya yi sallah alhali akwai jini a tufafinsa sai daga baya samu ruwan eh, sai daga baya gano cewa akwai da- ah, jinin a tufafinsa hako ya yi sallah sai ya gano akwai maniyi a tufafin nasa da ya yi sallar da shi ko kuma ya sallah ba ga alƙibla ba ya ɗauka nan ne alƙibla sai daga baya sai ya gano ashe ba nan ne alƙibla ba bayan ya gama sallar ko kuma ya taimama don ba ruwa ya sallah sai daga baya samu ruwa to ko da ne da wakaci wakaci bai riga ya fita ba ba a cewa ya sake sallah
حدثنا عبدان قال اخبرنا ابن ابي ش- ش- شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال a abdullahi bin mas'udin ya ce بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد mataran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sujjada ها tahawili قال in buhari ya ce وحدثني عمرو بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال ya ce حدثني عمرو بن ميمون عن عبد abdullahi الله بن mai مسعود ibn hadisi cewa abdullahi bin mas'udin ya masa hadisi ان النبي صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisin kenan shu'ubatu نعم ya samu mutaba'a cikakkiya shubatu ne ya karɓi hadisin daga abu isaƙa sai kuma aka fidda shi ta wata ruwayar cewa yusuf ibn isaƙa shi ma ya karɓo hadisin daga abi isaƙa نعم shi yasa shubatu ya samu mutaba'a wadda take cikakkiya نعم to كان يصلي عند البيت manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a gindin Ka'aba وابو جهل وابو جهل وأصحاب alhali له abu في jahal الوسط.
da wasu mutanensa suna zaune اذ قال بعضهم لبعض sai wani a cikinsu ya ce da sashen ايكم يجيء بصلاه زور بني فلان waye zai zo da mahaifar wato eh, taguwar banu fulani فيضعه على ظهر محمد in ya so ya dora a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam اذا سجد idan ya sujjada فانبعث اشقى القوم wanda yake ya fi lalacewa a cikin mutanen nan shine uku batunu abi mu'aidin sai ya tashi فجاء به Ya, wato abin da yasa aka ce ya fi lalacewa a cikinsu ga gashi akwai abu jahal wanda ya fi shi tsananin kafirci ya fi shi tsananin cutar manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yasa anan aka kira shi ya fi kowa taɓewa a cikinsu don shi ne da aka fi kawo shawarar ayye gaggawa tashi ya je ya zo da mahaifan nan
نعم فنظر sai ya saurara حتى سجد النبي صلى الله عليه sai da annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya sujjada وضعه على ظهره ya dora mahaifan nan a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam بين كتفيه tsakanin kafadunsa وانا انظر abdullahi mas'udin ya ce ina kallo لا اغني شيئا ba wani abin da zan iya a wajen ba na iya yin komai a wajen لو كان لي منعة kai ina ma a ce na isa a wajen in nuna musu isa
قال ya ce فجعلوا يضحكون da ukubati wannan tsin suka haɗu suna ta ƙaƙata dariya suna izgili ويهيل بعضهم على بعض sashen su yana nuna wa sashe duk ka gani duk ka gani ورسول الله صلى الله alhali عليه manzo Allah sallallahu وسلم alaihi ساجد wasallam yana sujjada لا يرفع رأسه bai daga kansa ba حتى جاءته sai da فاطمة aka samu wani ya je wajen fadima ya faɗa mata ta zo fadima ta zo faɗar haɗan zaharihi ta ɗauke mahaifan nan daga bayan manzo sallallahu alaihi wasallama fara fara sahu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa sun maƙala Ah, wato wannan hujja ce kenan akan cewa wanda yana cikin sallah aka ɗora musu abin da yake najasa idan aka gusar da shi ba tare da ya taɓa tufafinsa ba shikenan sai ya ci gaba da sallah sallar tasa ba ta ɓaci ba Ah, in an ce wannan ba wai hukunci ba ne wanda yake ya keɓanci manzo sallallahu alaihi wasallama Ah, wasu suka ce a ai aka yi irin haka ga sauran mutane sallah sai ta ɓaci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata hususiya ce tasa ko duban wanda suka yi masa haka shi yasa ko ko cewa shi bai san me suka dora masa bane aka to
sun maƙala sannan manzo Allah ya ce bayan ya gama sallah Allahumma alaika bi quraishin ya ubangiji ina roƙonka ka riƙe ƙurayshawa ina roƙonka ka halakar da ƙurayshawa salasa marrati har sau uku manzo Allah yana faɗa wa shaqqa alaihim wannan addu'a da manzo Allah ya yi musu mummuna sai abin ya dame su kuma izda'a sai ga alaihim shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu mummunan addu'a Ƙala.
sai kuma dariya ta ƙare sai suka daina dariya kuma suna tunanin anya wannan addu'a ta manzo ka Allah ya amsa fa ƙala abdullahi rasulin yace wa kanu yarawna anna da'wata fi zalika albalad mustajabatun suna ganin cewa addu'ar da aka yi a makka wannan gari mai alfarma Allah zai amsa
summa samma sannan manzon Allah ya kira sunayen wa'yansu a cikinsu اللهم عليك بأبي جهل a faƙala ya ce allahumma alaika bi abi jahal ya ubangiji ina roƙonka ka riƙe abu jahal ka nuna mun bayan abu jahal
وعليك بعتبة بن ina ربيعة roƙonka ka nuna mun bayan utbatu ibn rabi'ata وشيبة بن da ke ba ربيعة rabi'a dan uwan utbatu din ووليد بن da wani عقبة dan utbatu وأمية بن da kuma حلف umayyatu ibn halafin وعقبة بن أبي معيط da uqbatu ibn abi mu'aydin وعبد السابعة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na bakwai ko ko shi Abdullahi ibn Mas'ud ya faɗi na bakwai ko Abdul Mu'min ya faɗi na bakwai فلم نحفظ amma mu ba mu kiyaye wanne ne na bakwan ba ba mu kiyaye wanne ne na bakwan ba a wani wajen an ce umaru tunu walid ibn al-mugira ne shine na bakwai din
قال abdullahi mas'udin yace والذي na نفسي بيده rantse da wanda raina ke ga ikonsa لقد رأيت الذين أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعى في قلبي haƙiƙa na ga wallahi na ga waɗanda manzon Allah ya lissafa ya musu addu'an nan mummuna an ka da su a yaƙin badar an kashe su an jefa su a rijiyar yaƙin badar a rijiyar badar قلبي rijiyar بدل badar rijiyar badar Ah, shi inda wato sai da yusuf nabhani yake faɗa cewa rubba yawmin atahu uqubatu ashqal qawmi yas'a fiye da yadayhi sala'u بحديث أتى حديث وهل يأتي بغير الخبائث الهبساء قدر ما هو حين السجود عليه وارتدى منه ترهق الأشياء فهل على السجود حتى أتته فأزالته بنته الزهراء يجد وليت شعري إذ ذاك ما منع الأمر من الحسب أو تهير السماء آه، قوم نوح لم يفعلوا مثل هذا ولقد أغرق البرية ماء غير أن الكريم كان كريما وعليما فأخر الابتلاء راى شمس الوجود يدعو عليهم وببدر قد استجيب الدعاء سرؤوا كلهم هناك ومنهم في قريب قد ألقي الأشراء Eh, wato duk wa'annan ah, an ga bayansu Allah ya nuna bayansu ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallam bayansu to نعم باب البزاق والمخاطي babin majina ko yawo yawo a tobar da shi ko majina ونهوه في ko الصوم makamancinsa a tufafi in mutum yana masallaci ya ya bukata to ya sa a tufafinsa
قال عروة kuma cewa yawo ko majina a tufafi ba sa hana a sallar da tufafi نعم ashe yawo kenan ɗahiri ne majina ma ɗahira ce a nan sai aka samu bambancin fahimta tsakanin malamai me yasa aka ce yawo ɗahiri ne ko majina ɗahira malikawa dai su suka tafi akan cewa ai illar zamowa wa'annan ɗahirai rayuwa rayuwa shi yasa a wajen su yawo na duk mai rai ɗahiri ne ko da yawon kare ne matuƙar dai bai jirkita da wani abu ba ko da yawun kare ne suka ce ai ɗahiri ne suka ce ƙarewa ma ba ga Allah ya ce ya halatta kare ya kama abu a kama a ci ba a alhali bai ce sai an wanke inda ya kama din ba ashe dan me yasa haka domin yawunsa ɗahiri ne yasa su a wajen su illar tsarkin rayuwa rayuwa amma da a ce yawun zai fito bayan mutuwa to wannan yawun sai ya zamna jasa kenan to
قال عروة urwatu urwatu ibn zubairi ɗaya daga cikin manyan fasaha'u na madina yace عن المسوري da ya karbo daga miswaru wa a marwana nan buhari ya kawo hadisin mu'allaki amma a nan gaba a kissar hudaybiya zai kawo shi da isnadi cikakke shi yasa yana cikin kamar hadisi dubu da ɗari biyu da buhari ya kawo su mu'allakai a wani wajen amma wani wajen ya kawo su muttasilai malamai suna cewa gaba ɗaya a buhari akwai hadisai mu'allakai kamar dubu da ɗari uku da hamsin da tara amma a cikin su dubu da ɗari biyu ya kawo isnadinsu a wani wajen ɗari da hamsin da tara su ne gaba ɗaya ba inda ya kawo musu isnadi ya kawo su ne kawai mu'allakai yadda shi abdullahi dan fodo yake faɗa misbahu rawi wajen mata'aliqun ladal buhari wa ma bihil jazmu fal ihtisari to
نعم ومروان ya karbo daga anil miswari wa marwana نعم ya ya karbo daga marwanu
خرج النبي صلى الله عليه وسلم wato marwanu min al-hakami ba sahabi bane Ah, an haife shi rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama wato ya bi amma bai ji ba daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama saboda ya fita yana yaro tare da mahaifinsa a kan lokacin da manzo Allah ya kori hakamu din zuwa da'ifa ya ya manzo Allah ya kori mahaifin Marwanu din shine hakamu zuwa da'ifa domin hakamu din nan an kama shi da cewa yana yada asirin manzo sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya ci gaba da zama a da'ifa a har lokacin da sai na usman ya zama halifa to
نعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita amma akwai masu cewa shi marwanu din nan ai shi ma sahabi ne dan an kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi to a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita زمن هديبية lokacin da aka yi sulhun hudaybiya فذكر الحديث ya ambaci hadisin وما تنخم النبي صلى a الله cikin عليه hadisin وسلم mai نخامة ruwa da ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa nufin zai tofar da wani abu ba إلا وقع في sai ko an da كثرة manzon منهم Allah ya tofar ya faɗa a tafin wani a cikin sahabbai ba a barin ma abin da ya tofar din ya kai ƙasa a tarassa ake dan neman albarka
فدلك بها ya وجهه goge fuskarsa da ita da وجلده fatarsa
حدثنا محمد بن يوسف a shi wannan duk hujja ne akan cewa wato yawo ba ba najasa ba ne kuma suka ce ai wannan hadisin ma ba aka fa hujja da shi ba dan manzo sallallahu alaihi wasallam ai duk abin da ya fito daga gare shi dahiri ne Ah, wato duk abin da ya fito daga gare shi ai dahiri ne hatta bawalinsa duk dahiri ne to haddasana Muhammad ibn Yusuf kala haddasana Na Sufyan, Sufyan an al-Humayd Humayd.
al-Sauri ya kaba daga Humayd al-Dawili عن أنس ya karba daga anas ibn malik shi yasa wannan hadisin yana cikin rubaiyatul buhari نعم hadisin da hadisan da suke tsakanin buhari da manzon Allah a ciki mutum hudu ne mutum hudu ne a wan a isnadin hadisin nan tsakanin buhari da manzo sallallahu alaihi wasallam kala نعم anas ibn malik yace بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ya في tofar ثوبه da yawo a tufafinsa
رواه ابن أبي ibn مريم abi maryam ya rawaito hadisin nan da tsawo قال wato malamin shi buhari نعم sunansa sa'id ibn al-hakami mutumin misra ne yau fati hijira ta 224 200 da eh, wato da 24 kala yace أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني هميد قال سمعت أنسا عن yace النبي da صلى الله Allah عليه sallallahu وسلم yana faɗa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko a wannan ruwayan ma dai shi buhari tsakaninsa da manzo mutum hudu ne dai daga shi ibn abi maryama sai ibn ayyuba sai humaidu dawil sai kuma anas ibn malik to باب لا يجوز الهروب بالنبيذ babin cewa ba daidai ba ne a ce za a yi alwala da ruwan da yake tsumi ruwan da yake na tsumi kamar an sa dabino a cikin ruwa to wannan ruwan a ce za a yi alwala da shi ba daidai ba ne walal muskiri hakanan duk abin da yake mai sa maye
wa karyahu alhasanu hassan albasari ya ga cewa a yi alwala da tsumin karahiya ne wa abul aliyati hakanan abul aliya da fi ibn maharanar riyahi shi ma ya ga cewa haka ɗin karahiya ne
wa qala da'un wato hadisin da abu dawud ya ruwaito shi a sunanu da isnadi kyakkyawa ya tsaya daga abi haladata abi haladata ce na ce da abul aliya ga mutum da ba ruwa a wajensa amma ga tsimi daidai ne in wankan janaba ya kama shi ya wanka da tsimin nan sai ya ce a'a ba ya yi ba ba ya yi ba abdulrahman shebata ya ruwaito da lafazin cewa abul aliya ya ga cewa karahiya ne a yi wanka da tsimi na a ɗauna bin rabahi ya ce
na a tsaye mu yi taimaka ya fito yiwa zuwa gare min ni al-wuru'i daga ce za a yi alwala da tsimi wallabani ko da nono in alwa- ya- a gara a yi taimama
حدثنا علي بن عبد الله wato wannan shi ne abinda da yawa daga malamai suke kai amma abu hanifa ya ce ai a iya yin alwala da tsumin da biyu نعم wato in dai ba a cikin gari ake ba in an rasa ruwa ya ce ai ai alwala da shi ko ai wanka sannan daidai ne almajirinsa a- muhammad ibn al-hassan ya ce ai yi alwala da shi amma kuma ya taimama abu yusuf kuwa ɗaya almajirin nasa shi ya bi abinda mafi yawan malamai suke kai na cewa ba ya yi alwalar da shi ba ya taimama wanda dama haka akan cewa a taimama a kyale alwalar da shi imam malik yake da imam shafi da imam ahmad to نعم حدثنا علي بن عبد الله mm, قال حدثنا سفيان mm, sufyanu iya nata ake nufi نعم sufyanu nu'uya ta ba kamar wancan hadisin da ya gabata ba wanda sufyanu sauri ne نعم Sufyanu Sauri ya gina Sufyanu Lu'ainata ko da yake sun haɗa zamani Sufyanu Sauri ya wafati hijira ta ɗari da sittin da ɗaya shi ko Sufyanu Lu'ainata sai bayan nan da shekaru talatin da bakwai ya wafati ne ɗari da casa'in da takwas to نعم قال mm.
حدثنا Sufyanu الزهري Lu'ainata ya ce zuhure mana hadisi عن ابي daga سلمة abi salamata عن ta عائشة karbo daga aisha to abu salama dan abdurrahman ibn auf ah, wa- wanda wasu suna lissafa shi a cikin fuqaha usawatu na madina ya karbo daga aisha عن النبي صلى الله عليه ya karbo daga وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallama نعم قال manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce كل شراب duk أسكر wani abin sha da da mai yawan sa ya sa maye فهو حرام ah, to haramun ne ko da ɗan kaɗan ne bai halatta a sha ba
نعم باب غسل المرأة أباها الدم
babin cewa daidai ne mace ta wanke jini daga jikin mahaifinta عن daga وجهه fuskarsa وقال أبو الآلية abul aliya ya ce امسحوا على رجلي رجلي رجلي ku shafa bisa kafafuna فإنها مريضة ita ba ta da lafiya ba ta da lafiya
حدثنا محمد wato shi abul aliya ta riyahi da bayan ya yi sun masa alwala ya rage ɗaya kafar sai ya ce to wannan kafar fa ku ce za ku yanke sai dai ku shafa don ba kalau take ba ba lafiya take ba wato kenan ashe ya halatta kenan wani yawa wani alwala نعم ya halatta kenan wani yawa wani alwala نعم wabihi ya waƙala ya buhari ya ce haddasa muhammadu نعم قال أخبرنا سفيان بن عيينة مم.
عن أبي حازم مم.
سمع سهل بن سعد السعيدي مم.
وسأله الناس mutane sun tambayi salim na sa'adin wanda yake sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam sahal ibn sa'adin sahabi ne mutumin madina ne ya yi wafati hijira ta casa'in da ɗaya shi yasa yana daga cikin na ƙarshe-ƙarshe a wafati a cikin sahabbai sanda ya wafatin yana ɗan shekara ɗari ya daɗe a duniya sai da ya shekara ɗari daidai a duniya Ah, ah, wato shi a buhari yana da hadisai har arba'in da ɗaya hadisansa a cikin buhari guda arba'in da ɗaya ne mutane suna tambayar sa'ad ibn sa'adin wa ma bainu wa bainu ahadun alhali ba wani tsakani na da shi in ji abu hazimi abu hazimi ce tsakani na da shi ba wani bi ayi shayin duya turhun nabi sallallahu alaihi wasallama ayi shay'in duwiya durhun nabi sallallahu alaihi wa sallama da me aka yi wa mikin manzo a magani sanda aka yi masa miki a yakin uhudu akwai wasu asalan nusohin buhari da ake shafe ɗaya daga cikin wawun ya zamo sai a rubuta wau ɗaya da dal da wau ɗaya amma dai wajen faɗar ana faɗa na yawa kamar lafazin dawudu ne kaga a rubutun ƙur'ani wau ɗaya ake rubutawa amma ba dawudu ake cewa ba dawudu da da ehem.
faƙala sai sahalu ya ce ma baqiya ahadun a alamu bihi minni a yau kan ba wanda ya rage wanda ya fi sani da wannan maganar kamar ni eh duk wanda muka halarta duk sun mutu yanzu ni na rage a ciki to kana ali yaji'u min tursihi yanda aka yi wanke miki na na manzo sayyidina ali yana zuwa da makarinsa fihi ma'un ya ɗebo ruwa a cikin makarin nan wa fatimatu tasilu a Fatima wajhi tana sama wanke jini daga fuskar manzo sallallahu alaihi wasallama fa ukhiza asirun sai aka ɗuko tabarma aka gutsuro tabarma fa uhriqa aka ƙona tabarman nan fa ushiya bihi aka sa turhu tokan nan a cikin miki na manzo sallallahu alaihi wa sallama wato yadda buhari ya rawaito a kitabu ɗibbe da fadima ta ga jinin ƙaruwa yake duk da yawan wankewar da take shi yasa sai ta ɗauko tabarmarta ta ƙona ta ɗebo tokar ta sa a kan mikin shi kenan ko sai wajen ya kare wato an ce tokar tabarma magani ne na kame jini na wato jini ya daina zuba to eh kan rauni eh kan rauni yasa na hadisin ya kunshi halatta yin magani kuma cewa yin magani bai kore dogara ga Allah ba na kuma cewa a nemi taimako da wani a wajen yin magani da kuma hadisin ya kunshi cewa ta yiwu ashe wani abu ya samu annabawa domin ladansu ya kare girmama kuma da mutane su tabbatar cewa su ma dai halitta ne na Allah su ma dai halitta ne na Allah to shi ma da wannan hadisin wato mutum hudu ne tsakanin Buhari da manzo sallallahu alaihi wa sallama ko da wato Muhammadu ibn Salami da suyanunu enata da abu hazini wanda sunansa salamatu ibn dinari da kuma sahal ibn sa'adin sahabin da ya ruwaito hadisi shi yasa yana cikin rubaiyatul buhari na yana cikin rubaiyatul buhari a hadisin nan nan gaba buhari zai kawo shi a waje biyu da kitabul jihadi da kitabul nikahi haka nan muslim ya fi da hadisin a magazi haka nan tirmidhi da ibn majah su sun fi da hadisin amma a kitabul ibbi to babu suwaki babin yin aswaki qala ibn abbas abin abasin ya ce bitu inda nabi sallallahu alaihi na kwana wasallam wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin anan buhari ya kawo shi mu'allaki na amma a kitabu tafsiri zai kawo shi da isnadi dogo zai kawo shi muttasili da isnadi dogo na kwana wajen annabi sallallahu alaihi wasallama manzo fastanna Allah ya goge harshensa ya goge bakinsa da aswaki حدثنا ابو النعمان Mm.
قال حدثنا حماد بن wato زيد Muhammad ibn al-Fari wanda Na'am.
ya shura da arimu arimu lakabi mara kyau ya bi shi amma mutumin kirki ne Eh, arimu ma'anarsa mabannaci amma shi wannan ah, malami ne babba mai ibada kwarai Na'am.
amma kuma lakabi mara kyau ya zamo ya bi shi نعم to da sana madun zaidin an ga ila da jaririn عن ابي هريره Mm.
عن ابيه abubuwarsa an rubna abi musa al-ash'ari ya karba hadisin daga mahaifinsa abu musa al-ash'ari shine abdullah ibn qais qala abu musa al-ash'ari yace اتيت النبي صلى الله la عليه ne wa وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallama فوجدته ya same shi yana yin يصلي aswaki da aswaki a hannunsa بيده يقول a aswakin yana cewa saboda yadda yake goga shi a bakinsa والسواك في فيه alhali aswakin yana bakinsa كانه kai ka يتغوط ce mai kago amai kai ka ce wanda zai amai
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل wannan hadisin ya nuna matsayin asuwaki cewa abin a kula da shi ne نعم Eh, abin a kula da shi ne musamman ga hadisin da buhari da muslim suka rawaito wanda manzo yake cewa laula an ashuka ala ummati la amartu bi siwaki inda kulli salat in ba dan kada in wanda al'umma ta ba da na ce su yi aswaki duk sallar da za su duk sallar da za su kuma an so yin aswaki gurare da yawa eh, kamar yayin karatun qur'ani ko yayin da aka farka daga bacci ko yayin da baki ya sauya hakanan ma a koyaushe a koyaushe an so malikawa suka ce ko da ga mai azumi ne ko da bayan zawali shafi'awa suka ce a mai azumi ya yi aswakin kafin zawali amma bayan zawali to karahiya ne Ah, karahiya ne a ranar ba su yake cewa aswaki yana da tadodi har goma yana tafi da ciwon haƙori yana sa kaifin gani yana ƙarfafa dasashi yana ƙarfafa baki yana maganin majina mala'iku na farin ciki da shi yana yadda da ubangiji kuma dacewa ce da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana yin ƙari a ladan sallah sallar da aka yi wanda kafin a yi ta aka yi asuwaki to wasu malaman suka ce ai tana samun lada talatin akan wadda ba a yi da aswakin ba kuma yana ƙara lafiya a jiki a turmuzul hakimu ya ƙara cewa yana ƙara kiyaye ilimi in aswaki yana sa a ƙara haddace ilimi yana ƙara tsirar da gashi yana tsaftace launi kuma ah, wa- ah, wato duk wannan yana cikin wato fa'idocin aswaki kuma ya ce in ya fara gogawa ya haɗe yawon wannan maganin juzar ne da albara kai da duk ma wani ciwo in ba mutuwa ba in ji shi turmuzul hakimu amma bayan nan kada ya ce zai haɗe yawon yawon aswakin duk ko sauran yawon aswakin ya zuba domin ya haɗe a sannan kuma zai gada masa mance karatu to
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور kwan wancan abubakar ibn abi shebata to yace jarir ibn abdulhamid ya mana hadisi daga mansur ibn al-mutamiri عن ابي abi وائل wa'il عن حذيفه daga ibn al-yamani قال yace كان النبي صلى annabi الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya إذا kasance قام من الليل idan ya tashi da daddare يشوس فاه بالسواك yana goge bakinsa da aswaki
باب دفع السواك إلى الأكبر wato hadisin nan duk wanda suka ruwaito in ba shi sahabin ba duk mutanen kofa ne duk mutum hudu a ciki duk mutanen kofa ne shi kansa usmanu da abin shagata mutumin kofa ne Eh, kuma wato hadisin nan muslim ya ruwaito shi da abu dawud da ibnu maja haka nan nasa'i ya ruwaito shi ah, wato ah, babu da istiwaki ilal akabari babu in mutum ya amfani da aswaki ya bayar ga wanda yake ya fi shekaru
وقال عفان حدثنا صار بن جر- جويرية عن نافع عن ابن عمر daga أن- bani umara أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
أراني aka أتسوق sauko بالسواك ko a rani na ma- ganni ina yin aswaki ina amfani da aswaki فجاءني رجلان sai mutum biyu suka zo min أحدهما أكبر من الآخر ɗayan ya fi ɗayan shekaru فناولت السواك الأصغر sai na ɗau aswakin na bayar ga wanda yake mai ƙanƙanta shekaru منهما wanda yake ya fi ƙanƙanta shekaru a cikinsu فقيل لي sai كبر aka ce da ni a'a ka ba babban man ka fara ba babban man Kada fa ce wanda ya faɗa masa mala'ika jibrilu
فدفعته إلى الأكبر منهما sai na ba da aswakin ga wanda yake babba a cikinsu
قال أبو عبد الله
abu abdullahi buhari ya ce نعم اختصره نعيم nu'aym ibn hammadin ya rawaito hadisin nan a takaice عن ابن daga ibn المبارك al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak daga عن أسامة ibn zaid al-laisi عن daga نافع nafi'u عن ابن daga عمر ibn umara wato shi ya kawo shi a ruwayar abdullahi ibn umara نعم wanda tabarani ya ruwaito shi da isnadi cikakke eh, daga bukayar ibn salim daga shi wato ah, ah, wa- ah, wato nu'aym nu'aym ibn hammadin نعم to باب فضل من بات على الرؤي babu farallar wanda ya bacci alhali yana da alwala wanda kafin ya bacci ya tabbatar yana da alwala to farallar da take cikin haka
حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب ya kama daga ba- sarai bin azirin قال ya ce قال النبي صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce a wata ruwayar kala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce da ni in ji bara ibn azir اذا اتيت مبدأك idan kana so ka je ka kwanta فتورع رؤك للصلاة to ka fara yin alwala irin alwalar da za ka yi in za ka yi sallah ثم اجي على شقك الايمن sannan in ka kwanta ka kwanta in za ka kwanta ka kwanta bisa ɓangaren jikinka na dama ثم قل sannan ka ce اللهم اسلمت وجهي اليك ya ubangiji na miƙa kaina gare ka وفوضت امري اليك ana sakin wasu ana nufin gaba ɗayan zafi to a na fawara lamari na gaba ɗaya zuwa gare ka وانجات ظهري na maka اليك gaba na zuwa gare ka رغبة ورهبة don ka اليك ɗayi ya cikin ladanka da kuma tsoro daga azabarka لا ملجا ولا منجا منك ba mafaka ba matsira daga gare ka Illa ilaika.
sai ko guduwa zuwa gare ka اللهم ya آمنت ubangiji na بكتابك ba da الذي gaskiya da أنزلت littafinka wanda ka saukar wanda shine qur'ani وبنبيك الذي أرسلت na kuma da dukkan littattafai tun da an yi imani da qur'ani haka din zai sa a yi imani da dukkan littattafai dan qur'ani ya zo da gaskata duk littattafan nan da Allah ya sauka na ba da gaskiya da annabin da ka aiko فإن مت من ليلتك in Allah ya kaddara ka mutu a wannan baccin naka فأنت على to الفطرة kana kan addinin musulunci in dai ka yi haka واجعلهن ka آخر ما sanya تتكلم wa'annan wannan به.
addu'ar shine karshen maganar da za ta fito daga bakinka kafin kai bacci
قال bara ibn azib yace قررتها sai da للنبي صلى maimaita الله ga عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wa sallama فلما yayin بلغت da na kai اللهم اللهم آمنت آمنت بكتابك بكتابك الذي الذي أنزلت.
أنزلت قلت sai na ce Wa wa rasulika.
rasulika allazi arsalta sai قال manzo Allah ya ce la La.
a'a ba wa rasulika allazi arsalta ba ونبيك الذي a wanda ne أرسلت yake allazi arsalta zaka ce to alhamdulillah sai sai an dace ba bismillah da kitabul muslim ko an ka kitabul muslim alhamdulillah ka dole ne ne ka san kitabul wuru shi ne ka san kitabul wuru to akwatin koda ɗanye ne haka kai kudaden yin na'am kudaden yin ma ai har ya fa in ba da mai azumi ba ko Eh. yau ya zamo hadisi ne sali amma wanda suka ce ai sahabi ne to ya zama mu marasilu sahabi ala kulli halin hadisin mursali ne illa iyaka yana cikin marasilu sahabati ko kuma ma yana cikin marasilu sahabati ba to